الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألم أبقين سبكي يا دار المدرس من الكافر سنة أبي داود wanda muna ne cin kitabar shala da an tashi kan babu na 199 babu man kala mutum ala akbari zannihi wato babin hujja ko dalilin wanda ya ce cikin malamai kenan mai kokonto a cikin sallah wato zai cika sallarsa ya barta a kan mafi yawan ko mafi girman zatansa wato mafi yawan zatansa inda zatansa ya rinjaye to kawai sai ya tsaya nan ba zai ci ko wata raka'a ba shi ne mana magana abinda makaranta a baya shi ne ya za shi ka fi sintani wasu wato man ƙara yake shakka mutum yana kokwantar cewa raka'a biyu ya yi ko uku to ya jefar da kokwanto ta kenan sai ya ƙaro raka'a don ya tabbatar da cikar sallarsa sannan yin suje da sujudu sa'a an karanta dalilai masu inganci akan wannan to akwai ƙauri kuma da ke cewa in akwai rinjayen zato mai ƙarfi ko kwanton bai da ƙarfi mutum ya rinjayar da cewa ne raka'a hudu ce ba uku ba da kawai bata a yi su gada su gudu sabu a kan haka to dalilin ko dalilan waɗanda suka faɗi wannan حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن حسين عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي daga abu baida an abdullahi ɗan mas'ud ke abdullahi abdullahi ɗan mas'ud ne ake nufi ta yana da wato ɗa da ake kira abi ubaida ko da yake dai an ce shi abu ubaida ɗin bai riski baban nasa ba ana bai riski daukan hadisi a wurin babansa ba a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga manzan allah tsira da amince allah sabbata a gare shi kara ya ce za kun tafi salafi idan kana cikin wata sallah fashakakta fi salasin aw arba'in sai kai kokonto raka'a uku ce ko raka'a hudu wa akbaru zannika a wata nuska wa aksaru wa aksaru zannika wa akbaru zannika ko kuma aksaru zannika alhali mafi rinjaye mafi yawan zatanka ala arba'in akan raka'a hudu ce to ta shahatta sai ka yi tahiya sun masajatta sabida ta yi wa an ta jalisu abla an tusallima sai ka yi sujada biyu kana zaune kafin ka yi sallama ba tare da ka ƙaro raka'a kana kwakwanto raka'a uku ce ko raka'a hudu ce amma dai kashi casa'in da wani abu ko tamanin da wani abu na zaton naka yarin jaya kan cewa raka'a hudu ce ko kwanton bai da ƙarfi to kawai sai ka bar ta haka ba sai ka kawo ta raka'a ba sai ka yi ƙabiliya shi ne ma'anar maganar sun mata shahatta aidan sun ma tusallin sannan sai ka yi ta yi ya kuma sannan ka yi sallama قال أبو داود أبو داود ياتي رواه عبد الواحد سيف ولم يرفعه عبد الواحد يا رويتوشي wato wani marawaci daban kenan madadin muhammadu salama da yake ana shi ya rawaito shi daga husayf din wanda muhammadu salama ya rawaito shi daga wurinsa walam yarfa'u kuma shi bai ce manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba shine bai ɗaukaka shi ba wa wafaqa abdul wahid aidan sufyan wa shariqun wa isra'il amma kuma dai wato sufyan da sauri da shariq da isra'il waɗannan marawaitan riwaya su ta yi daidai da riwayar abdul wahid cewa mawqufi ne ba su ɗauka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam واختلفوا في الكلام في متن الحديث sun yi sabani a game da magana kan gundarin hadisi walam yusniduhu ba su ɗaukaka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam lam yusniduhu ay lam yarfa'u kenan ba su ɗaukaka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama abin da yake rinjaye kenan fi yawa a riwaya shine a mawqufi ne wato shi ibn mas'ud shi ya fada da ma dai riwayar da ifa ce sun ce shi abu ubaida na amla da mas'ud bai riski baban nasa ya yi ta'ammuli da gare shi ba kasan ana barin mutum ma a ciki ko ko kuma yana jariri ko dan yayi haka to kaga wannan bai kai ya riwaya ba ko da baban nasa sahabi ne to dole sai dai a wurin tabi'ai zai yi riwaya manyan tabi'ai to kamar wannan hadisi ne da ife shi wannan ɗin saboda yanki da'i ruwa ya zama marsal ne tun da shi marawacin bai riski sahabi da ya ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ake nan wa'ancan ruwaye da suke cewa matuƙar akwai kokonto cewa sallah ba ta cika ba to a kawo raka a tukuna sannan a yi sujada kabliya game da yawancin ruwayoyi suke fada mazama malikiyar su kuma cewa suke yi albadiya irin wani amma dai babu wani aibi kowanne aka yi a tasna muhammadu ne al'alayi a tasna ismail ibn ibrahim a tasna hisham dastawa'i a tasna ya haibin abi kasirin a tasna iyalun wannan isnadi ne guda wahawala sanad ya sake juyawa zuwa ga wani isnadin kuma na biyu wadasna musamman ismail hadasna abamu hadasna yahya an hilal ibn iyad an abi sa'id al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wato daga abu sa'id al-khudri wadannan isnadan guda biyu duka yawa suka zuwa gare shi suka tike qala ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idza salla ahadukum idan ɗayan ku yayi sallah falam yadri zada amna qasa ma bai sani ba ya ƙara ne ko ya rage fal yasjud sajdatayn to ya sujada sujada biyu ko qa'id yana zaune ulura wannan ya bambanta da wancan wancan kokonto ne kaɗan dangane da cewa sallah ba ta cika ba lahiya to shi ne a bisa wannan magana wannan hadisi mawukofi sai a yi sujadar ba a kamiliya kawai ta wadatar wajen cike gibi kan wannan kokwantan kaɗan to shi ne abinda wata ruwa take faɗa to amma wannan wato shakka ce ko kuma kokonto ne kan karawa ko ragewa kamar wani abu da suke cewa istinkahu shak wato shakka ta auri mutum galibi ba wai abin nan rakunuwar ba ce amma dai sai kokonton ya zo wa mutum ya dinga zuwa yawa akai-akai ya rage ko ya kara bai haƙaƙe ba kuma ba wai wato zaton ƙarawa ne kaɗai ko ragewa kaɗai ba bai sani ba ya ƙara ko ya rage to falle su duk sajjata yi sai su jada su jada ne wa ƙa'idun yana zaune kai za ta wato wannan shi ne abinda mazuban malikiya masu ka ambata cewa wanda kokonto ya aure shi yana yawan kokonto akan ƙarawa ko ragewa bai da yaƙini to ya su jada yawa sai su jada badiya kurin kullum ya ji irin wannan sai su jada badiya akan wannan kai za a tabu shaitanu fakara idan shaitan ya zo gare shi zuciyarsa ke na faɗa laisa innaka kad ahdasta lalle kai fa kai karin alwala alwalaka ta kare falyakun to ya ce da shi yanda ya zai gaya masa a zuciya shi ma a zuciya zai gaya masa yawa kazabta ƙarya kake yi yawa ƙarya kake yi ban yi kari ba alwalata ba ta karye ba illa ma waje da rihan da yanfi a sakan dozin sai abin da ya ji wari a hancinsa ko kuma sauti da kunninsa suka ce ma'anar wannan dai sai in ya samu ya ne yawa ya tabbatar ko da bai ji warin ba kuma bai ji sautin ba don akwai yiwuwar ya haƙaƙe iskar ta fita ba tare da ya ji warin ba kama a ce hancinsa ba ya sansanu saboda wata matsala ko mara ko wanda yi kaga ba zai ji warin kuma iskar ba ta fita da sauti ba amma ya haka kito shi yasa haka kewa da ake nufi akwai na hadisi sahihi wanda ke ba wannan siyakin ba ne wato wanda aka tambaya da bisu sama cewa mutum yana sallah sai ke jin kamar wani abu ya fita da gare shi ko bai fita ba ya ce to layan sarif ba zai katse sallar ba ya layan fatilu au layan sarifu ta ya sima a sautan au ya ji da rihan ko wani hadisi ne mutafakon alai wannan gabar wa haza ya ce wa haza lafsu hadisi abama amma wannan lafazin ne lafazin hadisin abani isnadi na biyu kenan qala abu dawud abu dawud yace wa qala ma'mar wa ali ibn mubarak ma'mar da ali ibn mubarak su suka ce iyad ibn hilal suka ce sunan mutumin da yace can a isnadin farko haddasana iyad to sun ce sunansa iyad ibn hilal amma shi auza'i kuma shi kuma lafazin sarki cewa yake ya duna abu zuhairu ya na abu zuhairu to ta yi hilal ɗin shi ne abu zuhairu domin ai alkuniya ce ko su ne ma'abuta tantancewa kama ce hadisin da ya fi ne amma dai ma'anarsa kamar na faɗa ita ce wanda yake kokwanto da yawa ƙarawa ko rayewa baya haƙaƙewa ta saboda kore wannan kofantan sai su jada ba'adiyya wannan akwai shi a masarar malikiya akwai abin suke cewa istinkahu sahab da kuma istinkahu shak shi wannan a rafkanuwa ta auri mutum shi ne ya zama yana yawan rafkanuwa a aikacin yawanci in yana sallah sai ya yi rafkanuwa ya haƙaƙe ya ƙara ko ya rage rafanuwa ta kama shi ta aure shi yawa ko kuma ya sun kawo shi kuma wannan wanda kokwantan ya aure shi ba wai rafanuwa ba rafanuwa kan kokwantan wanda rafanuwa ta aure shi disan da ya haka iya yi rafanuwa to kaga zai yi abin da ya kama shi kabari ko ba ta tunda hukuncin a bayyane yake yawa kama yin kokwantar ne bai da yakinin ƙara wargewa to sai su gadar badiya a wurin waɗansu malaman kama da kiyar shafi'iya da wasu kwancewa suke kabili zai duk wani matsala ce mai sauƙi amma dangane da wanda zai yi tsammani ko kokwantar alwalis ta karye ko ba ta karye ba wannan ko da ma zaton yana da ƙarfi in dai bai kai ga yaƙini ba to in yana cikin sallar to kada ya katse ta wanda da yake cikin sallah kada ya katse sallah ko da kokwanton ya zo masa ƙarfi sun ya samu yaƙini shine hatta ya ji da sautan ya ji da rihan hatta ya sama sautan ya ji da rihan kamar da ya zo a wannan ko kuma illa ma waje da rihan da alfi au sautan bi uzuni حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وان اسناد ابن نمو لكن yace muhammadu bin muslim al-qanabi ya karbo daga malik daga ibn shihab daga abu salama da abdurrahman da abu huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadakum idza qama yusalli lalle ɗayan ku in ya tsaya yana sallah ja'a shaytan sai shaytan ya zo masa fala basa alayhi labasa a lugar labasa ko labasa sai ya rikita masa talbis shine rikitarwa walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna alaihim ma yalbisu to wannan kalmar ce suna cewa ai ba zai yi a aiko mutum ɗan adam mutum ya zama manzon Allah ba ai da ma mala'ika aka ce to fa saji amma mutum kai mutum sannan ka jewa mutane ka ce wai Allah ya aiko ka haka kura to sallah ta to ai da mun sanya manzon ya zama mala'ika ma to da dole sai dai ya rikida ya zama mutum din sai ce wannan ba mutum bane mala'ika ne wanda da wasu alai ma ya fisu to kuma da sai mun sake rikidar da su rikicin da suka nauce ce ƙarya ake musu ko ba ba sai yadda ba mutum din ne kawai an yaudare hankalin su ne suna ganin mutum a ce masu mala'ika ne rikin kaga dai an koma gidan jiya saboda gara ma kar a yi haka sai ba zai yi mutum ya ga mala'ika ƙwarƙatan haka nan ba in ba mutuwa zai yi ba kada to talbis rikitarwa fala ba sa da shaɗan shaɗan ya rikitar da shi hatta layi dari kan sallah har bai san raka'a nawa yayi ba kai zama da ahadukum zalika to idan ɗayan ku ya samu haka falyasjud sajdatayn to yi sujada sujada ne kuma jalisin yana zaune kana abu dawud abu dawud yace wa kaza rawahum uyaynata wa ma'mar wallahi haka uyayn ibn uyayna sufyan kenan da ma'mar ibn musanna kenan da lays an sa'ad duka siqab ne haka suka rawaito wannan haka suka rawaito wannan hadisi to shi ma ma'anar sa dai yawa ita ce abinda wancan hadisi ya karantar cewa duk wanda ya samu kokwanto irin na shakku yawan shakka to duk wanda ya samu irin wannan to lallai abinda zai kenan sujadar kabiliya ko sujadar ba'adiyya saboda kore wannan kokwanton amma dai wanda ke kokanta rahotonsa sun cika ko ba su cika ba ba ta siga irin ta shakka ta aure mutum ɗinin ba to wannan sai ya abin da ya lazimta na ƙaro raka ko ba haka ba yawwa sannan sai su jada ƙabiliya ko ba diya bisa inda usman suka faɗa in kuma kokwantan game da cewa sallah ba ta cika ba kaɗan ne ɓarai a bisa ƙaulin masu cewa ya ta harbi kawai ya rinjaye da abin da ya fi tsammanin shi ne daidai falyatar da sawar da ne zuwa wani wani hadisi to ya bashi a haka kawai su jira kamiliya muna makaranta wata hadisi da yi hadisi ibn mas'ud حدثنا حجاج بن ابي يعقوب حدثنا يعقوب حدثنا ابن اخي الزهري عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده wato shi wannan hadisin ne dai ƙarshen ne dai aka ɗan samu ƙarin fa'ida ya shi yasa ce wannan hadisin ne da isnadinsa kuma zada amma ya ƙara yawa wa huwa jalisun qabla taslim yawa ai a wancan ba ai bayani ba ba a fayyace aina zai sigadar ba kafin sallama ko bayan sallama amma wannan sai ce falyasjud sajdataini wa huwa jalisun qabla taslim ya sujada biyu yana zaune kafin sallama yawancin yawa qabli kenan yawancin ruwa na hadisi za ka ga kabli-kabli suke fada ruwa duk da akwai inda ba din ya zo kamar hadisin zubi ya dai ruwa ta shi yasa mamu shafi shi a masar da zuwa baki daya ko karawa ko ragewa kai ko kokwanton kai ko ma me zai sa kai su gada kabli ce kawai aka san abubuwan nifa shi kuma abadan ba dini ko ma me ya faru ba dini za a akwai wata irin ɗan wanda ƙaramin littafi da shi muhammad bello kanin ɗan shi usman ya rubuta daular musalli a kan wannan matsalar ya kakawo manganin nasu manganin malar masaloli na amurka kowanne ya yi duk malamai a mazmobi duka sun yadda cewa an kai kabli a madadin ba ko ba da mazin kabli ya yi sai dai kawai kowanne da wanda yake fifitawa yawwa imam ahmad shi yana cewa abin duk da ya inganta a hadisi to yadda ya inganta maza Allah su sama ya yi shi za a yi amma wato abin da babu nasi a kai to sai a yi kabli shi ma irin jayar da kabli abin da babu nasi wannan rafkanowar maza Allah ya irinta to sai a yi kabli haka imam ahmad ya ce shi kuma malik sai ya ɗauki kamar wata meja haka kamar wato wani ma'auni ne cewa ƙari duk abin da zai zama ƙari ma'anarsa ƙari ba a abin da ya zama rage kuma kamni shi kuma sai ya tsaya ne rahimahullahu subhanahu wa ta'ala yace alaikum salam eh eh to eh haka ne haka ne حدثنا حجاج حدثنا حجاج حدثنا يعقوب أخبرنا أبي أن إسحاق حدثني محمد بن مسلم الزهري بإسناده ومعناه وتونه محمد بن مسلم الزهري ما لم يمام مالك إن كان الزهري بإسناده سوى معناه هو المعنى الصعب قال يتي فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم يسجد يبقى أن يسلم ثم يسلم hasan sai wato kuma dai wancan ne da ya sujada ya fi kafin ya sallama shi ne manu wa jarisu ne kafin ya sallama sannan ya sallama ta ga cewa kawai an sallama sun mali salle da taukidi ne da abu ne guda daya kar wani ya tawilin cewa ko ba kawalin ake yi ba shi din ne dai to saboda haka abin da wannan babin ke karantarwa shi ne wanda kokwantarsa kaɗan ne kwarai to akwai masu ganin cewa kokuntansa game da rashin cikar raka'o'i kaɗan ne kwarai to kawai ya gaba ya wadatar ba sai ya kawo raka amma da kokuntansa yake da rinjaye sosai kan cewa raka'o'i ba su cika ba to sai ya kawo raka sannan ya shiga da gabliya amma wanda kuma kokuntan ne yake samunsa yawa na rafkanuwar bai da taƙiƙi kawai ko da yaushe sai ya ɗan rikice kawai ƙari ya ko rage ta wannan sujada zai ta yi kawai sujadar ba'adi a ko kabni saboda magance wannan rakanuwar ba man kada ba da tasiri babin hujjar wanda ya ce a irin wannan sujada bayan sallama ake yi ta idan mutum zai sujadar madadin kabni to ya ba'adi حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن مسعد أن مصعب بن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته wanda ya kokonto a cikin sallarsa wato kokonton kamar na ɗan rikicewa kalle ne ko ya ƙara ne ko ya rage laye dare a za da an na ƙasa kamar istin kawo shaka shi ya same shi to wanda yi wannan fari ya su sun da ta ne ba da ma yi sallar sai su gada bi bayan ya yi sallama amma ruwaya ce da ifa rajihin dai shi ne ya zama ya yi ƙabli kama idan ya yi ba dito wannan da wani hadisin dalili ne a kan wannan shi ne abinda malikiya suka tafiya a kansu babu man kama min sintain walam yasjud walam yatashahhad babu hukuncin wanda ya tashi daga daga daga raka'a biyu madadin ya zauna gurbin da zai zauna ya yi tahiyar farko sai manta walam yatashahhad ya tashi bai tahiya ba menene zai yi حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بهير أنه قال wannan ma isnadin irin isnadin muwadda kenan wato daga Abdullahi dan Buhaina Abdullahi dan Malik babansa sunan baban Malik Buhaina din sunan mahaifiyarsa ne amma sai shahara da da sunan mahaifiyar annahu qala ya ce sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'atayn manzo Allah tsira da amince Allah sabata a gare shi yayi mana sallah raka'a biyu sun makama falam ya jinis sannan sai ya miƙe zai tashi bai zauna ba fakaman nasu ma'ahu sai mutane suka tashi tare da shi wasu suna fahimtar akwai rafkanuwa wasu kuma sun yi zaton ma tsarin sallar aka canza inda mai abin ne duka mai sai suke ganin wato ko an sauke sai ya farko falon ma kaza salatar ya ce lokacin da ya yi da sallarsa wato rakawar su ta ƙare an ce a sallar a zahar ne hakan ya auku daga raka a hudu ce wanta zarar taslima wanta zarnar taslima abdullahi malik ya ce muka da ci sallama to bai yi ba kabbara kan sajada sajdatai ne wa huwa jalisu sai kabbara yi sujada sujada biyu yana daga zaune kabli kenan kablar taslima kafin sallama sun masallama sallallahu alaihi wasallam sannan yayi sallama sallallahu alaihi wasallam kaga yayi kabli wato madadin wannan zaman tahiya da bai ba zaman tahiya ta farko kaga sunna ce mai karfi ga lafazin tahiyar mazan malikiya lafazin tahiya ma sunna ce mai karfi wasu masabobin kora alim suna ganin sunna ce mustahabba ala kulli halin dai sunna ce mai karfi shi zaman da ba a yi ba kaga sai kabli saboda barin bukari da musulma sun rawato shi kamar da yawan abu dawo da rawato shi wannan haka yake haddasa amur bin usman haddasa abi haddasa abi haddasa amur bin usman haddasa abi wa bakiyatu qala akwai bakiya ibn walid wace babana da kuma bafiya hala sun ce shi amru dan usman yana faɗin cewa babansa da kuma bafiya sun ba shi hadisi suka ce haddasa shu'aibun an zuhuri bi ma'ana isnadi wa hadisi wa shu'aib ya ba su hadisi daga zuhuri amma ma'anar riwaya ta dai da isnadin duka wato da hadisin matanin duka iri ɗaya ne wato bi ma'ana isnadi wa hadisi wa isnadin da hadisin duka ɗaya ne idan ya ce bi ma'ana yana nufin ɗaya ne wa ko ya ce alma'ana wa zada to amma ya ƙara zama akan kawo ruwaya ta biyu ko ta uku ko fiye da haka an amfai su idan ya zama akwai fa'ida da za a ƙaru da ita wa kana min nazmi tashahidu fi qiyami cikin ma akwai wanda shi da ya ga an miƙe ba ya tahiya ba sai kama yin tahiya yana tsayin an miƙe ana raka a tsaye a raka a ta uku yana karanta tahiya saboda kar a wuce ta bai san cewa a tun da an tsallake yadda take yanzu ba ita za a yi ba yanzu abin da ke gaba shine karatun fatiha da sauransu ita kam sai dai a yi wani abu madadinta kamar dai kuskure haka labarin ne dai amma wannan shi ne inda wato yadda wasu ka ɗauka ƙala abu dawud wa ka zalika sajada umar ibn zubair ita to haka wata rana abdullah ibn zubair shi ma ya sajadin guda biyu na ƙabli saboda barin tariyar farko abdullah ibn zubair sahabi ne cikin ƙananan sahabbai a wajen shekaru muke nufi wato lokacin da irin wannan rakwana kama min sintai ne kamlar tasiri wato ya tashi daga raka'a biyu bai yi tahiya ba to wato sajada kuma kenan qabla taslim kai cewa takadirin magana wa kadhalika sajada umar ibn zubair qabla taslim wa wato kama suntayi wa huwa qawlu zuhri kuma ne shine maganar zuhri Imam Malik ma akan haka yake jumhurin malamai duka akan haka suke tunda nassan hadisin yake gashi mutafaqun alayh da kaga da waya a saba wannan sai dai ga wanda bai samu ruwayar mai inganci kamar haka ba yace a zuwa sadaka hadisin wancan din da ya gabata babu man nasiya tashahada an yi tashahada wa huwa jalisun wanda ya manta ya tahiya alhali yana zaune ya zauna amma ko bai lafazin tahiyar ba حدثنا حسن بن عمرو عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر يعني الجؤفي جابر الجؤفي شعررين أكثر ما لمي علماء الرجال sun soke shi sun ce shi dan shi'a ne sosai duk da wai an ce yana da kiyayewa sosai in a riwaya ne amma dai galibi sun karya tashi sun soke shi sosai saboda munin akidarsa shi ma abu dawudan ya ce wannan ruwa ita guda ita kadai ya kawo a littafinsa haka imamun nasa'i ma yi fa'ala ya ce haddasan mugiratun min shubairin al'ahmasu an aisin ne abi hazin an mugiratun min shubata kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama al-imamu fi rak'atayn ya ce idan liman ya tashi a raka abi fa'in zakara kabla an yastawi a ƙa'inu idan ya tuna cewa ya barta ya kafin ya miƙe malam suna cewa miƙewar ita ce tafukan hannaye da gwiwoyi duka su rabu da ƙasa amma ko da gwiwa biyu da hannu ɗaya misali sun rabu da ƙasa gwiwa biyu da hannun hagu amma dai hannun dama tukun yana ne a dafi sai tana an yi dawa ya zauna shi ke yi amma ya rabu da ƙasa da dukkanin gwiwonsa da hannayensa su shi ke yi mahallin wannan ta iya ya wuce ya ce to an yi zakar ƙabla an yi sauya ƙarfi in ya tuna kamin ya daidaita yana sai fari ya gari su to ya dawo ya zauna fa in istawa ƙa'in amma idan ya daidaita yana tsaye fala ya daidaita to ba zai dawo ya zauna akwai ma waɗanda suka ce in ya dawo ya zauna a haka musallarsa ta ɓaci domin ya bar wani farilla wadda ita ce tsayuwar karatun fatiha ya dawo na sunni wasu sun suka ce a ya yi ba daidai ba amma dai sallarsa ba za ta ɓaci ba in hakan ne kuwa tun da ya dawo ya yi tahiyar to kaga sai ya koma ba a jikin saboda tashin da ya ya zama ƙarawa a sallar tasa ya ce wani sujudu sanda ta yi sahabu zai sujada sujada min tarakkanwa min tarwayar ta tabbata mana cewa kamli zai yi ko yawa kamli zai yi ƙara abu dawud abu dawud ya ce yawa dama idan ya tuna kafin ya sai ƙasar ko da ya daga in ya dawo ba abin da zai yi tun da dai ya yi tafiyar wannan ɗan motsawa tashin an yi afuwa ba kamli ba ba a kai yawa amma wanda sai da ya tashin ya gama miƙewa kuma ya sake dawowa a cikin rakkanuwa kuma ko kuma rashin sani to shi ne ake cewa to shi yanzu a tun da ya dawo ya yi tahiyar da take kansa tashin da ya ƙare ne to sai ba a biya kan wani ƙala abu dawo da abu dawo da ya ce wale safi kitabi an jabirin aljihufi illa hazar hadis a littafin na gaba ɗaya babu hadisi daga jabir aljihufi alkofi mutumin kofa ne basa gabin iraki in wani banda wannan hadisi mutashayyi'un ne ya subbu sahaba an ce dan shi'a ne yana zagin sahabbai ma ai da an bashi ma gabaki daya ya sai ya ce sahihi ne ba da wannan riwayar ba ai asalin labarin mutum alayhi ne ko asalin labarin hadisin na wato abdullahi dan maliku babu da suka da yake sama hadasna ubaydullah ibn umar al-jushani hadasna yazid ibn harun akhbarana al-mas'udi an ziyad ibn ilaqata qala sallallahu alaihi wa sallam ibn shu'bata fana hada rak'atayn ziyad ibn ilaqa wani fitaccen tabi'i ne yace mughira dan shu'ba ya yi mana sallah wata sallah fana hadafin rakatun sai yunkura zai tashi a raka'a biyu da yi sai tsayiya ba kullum subhanallah sun kace subhanallah kala sai ce subhanallah ce subhanallah dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni cewa wani abu ya faru na rafkanuwa ko sun fadakarwa yawa to ya ce yawa sun fadakarwa to ya ce a cewa liman subhanallah to shi ma sai ce subhanallah wa mada amma sai zarci yawa saboda ya san filkun mas'alar in ka ga limani an yi ce masa subhanallah a irin wannan bayan ya yi ya sake dawo a sha ai ba haka ya kamata ya yi kawai sai ya zama subhanallah da aka faɗa masa da ya tuna yawa in ka ga kuma su ma mamun sun zauna sun ki tashi sun yi biyan sato su ma ba san abin da ya kamata za su yi subhanallah dan ya tuna yawa in ya ga miki ya shi ba zai dawo ba su kuma ba za su zauna ba yawa duk sai a wuce kawai da an karar da shi ya tuna kuma zai tuna ne kamar lokaci sai ka tarar su ne sun da sun san wurin ta iyali ko da ya gama miƙewa ko sai su zauna wannan shi ke tilasta waɗanda ba su kanka al'amarin ba sai su kasu ma sun dawo ɗin ko kuma a sa mutum ya jirgin ce haka to amma dai shi bai dawo ba wa wamana sai ya zarce kawai wanda ma a zama salatu wa sallama da ya ƙare su sallarsa ya sallama sajada sai ya ce ya sa'a sai sujada biyu na rafkanwa to anan kuma kaga sai ce bayan ya gama sallar ya yi sallama ba ni yake nan ko sai sujada biyu na rafkanwa falan man sarrafa da sallar ne kada sai ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasnau kama sana na ga manzo Allah sallallahu alaihi yana yin yanda ne yake cewa ya tsallake tahiyya bai dawo ba da yi miƙe kuma yayi ba'adi wani ruwayar abinda akan ya saba wa ruwayar Allah dan Malik an Buhari wanda ita fi shahara ta fi inganci amma dai malamai sun ce kowanne aka yi ne ba yi laifi ba amma dai babu shakka ita wancan ruwaya ta farko ta cewa kabili ne ita ta fi shahara kuma ta fi inganci kala abu dawud abu dawud ya ce wa kazalika rawahu ibn abi layla haka na abdurrahman abu layla ya rawaito shi an sha'abi daga amir ash-sha'abi tabi'in nan ana mugira tun shuba daga mugira ɗan shuba wa rafa abu kuma ya ɗaukaka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam warawa mu abu umais an sabitin sabit ibn ubay qala shi kuma abu umais ya rawaito ne daga sabit ibn ubay qala ce sallallahu alaihi mugira tun shuba yace mugira ɗan shuba ya mana sallah misla hadisi ziyad ibn ilaq sai ya faɗi kamar dai hadisi ziyad ibn ilaq qala abu dawud abu dawud ya ce in ba ka san waye abu umais ba ya ce to abu umais akhul mas'udi abu umais dan uwan mas'udi ne shi wannan mas'udi ne ko ba shine ba shine mas'udi da ake faɗa mai tarihi ba ba shi bane wannan ai dan baya baya ne shi ma malamin shi'a ne muru akwai littafin samuru murudu zahab na tarihi na sira shi mas'udi shararre ne shi ma a wannan fannin amma dai shi malam shi an kuma daga baya ke wani mas'udi din wani marawaci ne da ya gabaci wancan wa fa'ala sa'ad ibn abi waqqas ne sama fa'al mughira sa'ad ibn abi waqqas ya yi abinda mughira dan shi ubaye wa imran ibn husayn da haka imran ibn husayn shi ma ya yi haka wa dahaq ibn qais haka dahaq ibn qais wa mu'awiyah ibn abi sufyan wa mu'awiyah ibn sufyan wa min abbas ibn abbas afta bi zalika ya yi fatuwa da hakan wato cewa ba adin za a yi wa umarin abdulaziz haka tabi'in nan mai adalci mai addini umar abdulaziz tabi'in ne shi kada abu dawud abu dawud ya ce ha za shi wani kamarin sintiri wannan wanda ya tashi daga raka a dukiya nan bai tahiya ba sun masar ya duba da man sallar sannan dukansu da aka fata sun su da bayan da suka yi sallar madai ruwayar da ita wancan ta abin abdullahi ibn buhaina ita ta fi inganci duka a wannan amma abin da suka yi ɗinkin bai zama kuskure ba yawa ingantacce ne shi ma a gasna amur ibn usman wa rabi'u ibn nafi ibn usman da abi shaybata wa shuja'u ibn mahalladin bi ma'ana imam al-islam wato isnadin da yake an nabna ayyashin haddasan an ubaydillah ibn ubaydin الكلائي عن زهير بن علي بن سالم العاصي عن عبد الرحمن بن زبير بن نفيل قال عمرو وحده wato a duk marwatan amur shi kadai yawa amur dan usman banda sauran wanda aka ambata ai ya faɗe su ba su nan da yawa ko ya ce to amur shi kadai ya ce an abi daga babansa an saubana daga saubana annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace li kulli sahawin sajdatani ba'da ma yusallim kowace rafkanwa ana yi mata sujada ne bayan da mai sallah ya sallama wato wannan kaga sai ya nuna ko kuma yana nufin da karawa da ragewa sai a yi ba'diyya walam yazkur an abihi amma bai ambata wato daga babansa din ba gairu amri in banda amro dan usman yawa sauransu duka sun tsaya daga wato zubar dan nufair yawa daga sauban daga annabi sallallahu alaihi wasallam yawa ba su ce shi amru dan wato amru amrin bai wato shi kadai ne ya ce daga dubai dan nufair daga babansa yawa amma sauran duka cewa suka yi daga dubar ɗan nufayar daga sauban daga annabi sallallahu sun tsallake mutum ɗaya ke wa sauran to wasu sun ce da ife ne a nan da ya tafi albani an ce hasan amma mai amin babu sharhin ya ce da yawa sun rauna na hadisi saboda ingancin hadisai da yawa da suka zo da kamni wani lokaci da kuma ba a wani lokaci amma dai ko ba komai din wannan na nuna cewa abinda malamai suke faɗa na yin kamni a madadin bari ko ba da madadin kamni duka wannan daidai ne kuma ja'izi ne amma dai tantance abin da ya au kudin abin shi kamar yadda yake shi ne aula kamar da imam ahmad yake faɗa wallahu a'lam